الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا يقع كثيرا لكثير من هؤلاء ويسمون تلك الصورة رفيقة فلان وقد يقولون هو معناه يشكل وقد يقولون روحانيته هو معناه تشكل نعم هو معناه تشكل وقد يقولون روحانيته ومن هؤلاء من يقول إذا مت فلا تدعوا أحدا يغسلني ولا فلانا يحضرني فإني أنا أغسل نفسي وإذا مات رأوه قد جاء وغسل ذلك البدن ويكون ذلك جنيا قد قال لهذا الميت إنك تجيء بعد الموت واعتقد ذلك حقا فإنه كان في حياته يقول له أمورا وغرض الشيطان أن يضل أصحابه وأما بلاد المشركين كالهند فهذا كثيرا ما يرون الميت بعد الموت جاء وفتح حانوته ورد ودائع وقضى ديونا ودخل إلى منزله ثم ذهب وهم لا يشكون أنه الشخص نفسه وإنما هو شيطان تصور في صورته ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره والميت على سريره وهو يراه آخذا يمشي مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخا بعد أبيه فلا يشك ابنه أن أباه نفس نفسه هو أن أباه نفسه هو كان الماشي معه الذي رآه هو دون غيره وإنما كان شيطانا ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى نفسه خالدا وغير خالد وقال لهم إنه من رجال الغيب وهم يعتقدون أنه من الإنس الصالحين ويسمونه خالدا خالدا الغيبي وينسبون الشيخ إليه فيقولون محمد بن محمد الخالدي ونحو ذلك فإن الجن مأمورون ومنهيون كالإنس وقد بعث الله الرسل من الإنس إليهم وإلى الناس وأمر الجميع بطاعة الرسل كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وهذا بعد قوله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال غير واحد من السلف أي كثير من أغويت من أغويتهم من الإنس وأضللتموهم قال البغوي قال بعضهم استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسهر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يهوونها ويسهل سبيلها عليهم واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضا وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس وأم محمد بن كعب قال هو الصحابة في الدنيا وقال ابن السائب استمتاع الجن استم استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا قد قد أسرنا قد أسرنا الإنس سدنا الإنس مع الجن حتى عابوا بنا فيزدادوا شرفا في أنفسهم وعظما في أنفسهم وهذا كقولي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari dake na Rijiyar Zaki a wannan yammaci na Litinin yau muna 16 ga watan Dhulqa'da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1400 da 447 wanda kuma yake daidai da hudu ga watan biyar miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqqi wal butlan wallafar شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونشيني درس ونتسئين تقوس أتكي وانا للتافي malam idan ba a manta ba gabar da yake magana akan ta shine yana gaba yana mana yana mana magana yadda aljanu suke wasa da hankulan wasu mutane wanda suke nuna musu wasu abubuwa na ban mamaki ba don wani abu don sai don su batar da su kuma su batar da mabiyansu za su rika nuna musu abubuwa na ban mamaki ko a rika ganin wasu abubuwa na ban mamaki tare da su wanda aikin aljanu ne shaidanin aljanu kuma suna yin haka ne ba don komai ba saboda su batar da su waɗannan mutanen sannan kuma su batar da mabiyansu su samu abokan bata wannan shine hadafin shaidanu to shine a karatun da ya wuce mun ji yadda malam yake cewa irin waɗannan shaidanu sukan bayyana ga waɗanda suke nufin ɓatar da su waɗanda suka kula cewa sun yi nisa daga ambatan Allah sun yi nisa daga kan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama to sukan bayyana gare su ko dai da surar su ce su mala'iku ne ko ce su annabawa ne ko sunan wasu salihai ko wasu waliyai to daga nan sai mutum ya yarda cewa eh abinda ya gani din nan annabin ya gani ko mala'ikan ya gani ko wannan waliyin ya gani daga nan kuma sai su dora su akan wasu wurdai da wasu azkar da wasu ayyuka na bid'a dan su je su kuma su ci gaba da koyar da mutanensu to da haka barna take take yaduwa to shine ibnu taymiya anan yake ƙara mana bayani akan wannan gabar cewa abin yana faruwa ga wasu su rika gane gane amma abin da suke gani din duk aiki ne na shaidanu saboda Allah subhanahu wataala kamar yadda muka sani ya bawa shaidanu na aljanu wani ikon da bai bawa shi dan adam ba innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna suna ganin mu ta inda mu ba ma iya ganin su kuma ya ba su damar su iya rikida a cikin kamanni daban-daban to da wannan damar suke amfani wajen halakar da mutane da dama to shine yake ƙarin bayani cewa wa hadha yaqa'u kaseeran li kaseerin min haula to wani abin da ya faɗa na bayyanar wasu da sunan annabi cewa ya ce ya ga annabi a ido biyu ya ba shi kaza ya ba shi kaza alhalin abin da ya gani kawai shaidani ya gani ko ya ce ya ga abubakar ko ya ga umar ko wani waliyi daga cikin waliyansa ya ce wannan yana faruwa da yawa ga mutane da dama wayu sammuna tilka sura raqiqata haka yake a wajenmu amma yadda ya karanta tafi rafiqata fulan wato surar da take tattare da wani abinda yake gani din sai a kira shi surar wani ce wa qad yaquluna hadha ma'nahu tashakkala ko kuma ma'anarsa ce amma ta koma kamanni ta koma kamar jiki ana iya ganin ta tarkida ta zama kamar jiki kun san akwai abin da yake almanawi akwai alhissi alhissi shine abin da kake iya gani ka taba ko ka ji shi almanawi kuma shine abin da akwai shi amma baka iya ka taba shi ko ka ji shi ce shi wannan abin da suke gani din ma'anar shi wancan mutumin ne amma ta koma ta zama ta rikida ta dawo a sifa ta ta mutum wa kad yaquluna ruhaniyatu ko ce ruhanin sa ne ce ruhanan sa ne wa min ha'ula'i man yaqulu idza muttu fala tad'u ahadan yaghsiluni daga cikin waɗannan waɗanda ake ɓatarwa da sunan walittaka za ka iya samun wani wanda zai ce zai ce wa mabiyansa idan na mutu kada ku yi min wanka idan na mutu zai ce wa mabiyansa idan na mutu kada ku yi min wanka wala fulanan yahduruni kada a bari wani ma ya zo inda nake fa inni aksilu nafsi ne zan yi wa kaina wanka da kaina eh saboda ka bana buƙatar a ce wani ya zo wanda shi zai shirya ne ni da zan yi komai fa'iza ma ta ra'auhu kan ja'a wa gasar zalikal badan to idan ya mutu gagawar shi a kwance sai kuma a gan shi ya zo shi da kansa kuma ya yi wa kansa da kansa wanka an gani gashi a kwance gawarsa ga ta a kwance gashi nan kuma yanzu ya zo yana yi wa gawarsa wanka da kansa ويكون ذلك جنيا قد قال لهذا الميت انك تجيء بعد الموت wanda kuma abin yadda ya faru aljani ne cikin shedanin aljanu da yake tare da su lokacin da yake da rai bayan sun riga sun hada abuta sai ya gaya masa cewa in ka mutu ka gaya masa cewa za ka zo ka yi wa kanka wanka da kanka don haka kada wani ya zo inda kake ce zai maka wanka to shi shedanin ne zai gaya masa haka shi kuma sai ya bar wannan wasiyar shi kuma shedanin sai ya zo ya masa wanka sai ya fito a kamanninsa sai ya zo ya masa wanka to sai ya rika ganin kamar shi din ne ya dawo yau kansa wanka a ranar shi yana nan a mace mataccensa ba shi din ne ya taso ba amma da yake yana nufin shi shedanin aljanin yana nufin ya batar da mabiyan waɗannan sai ce ka gaya mabiyanka in ka mutu za ka dawo kai wanka da kanka za ka kan wani mai taɓa ka to shi kuma tun da ya yarda da shi ya yarda da shi yana kawo masa maganganu iri-iri yana ka ɗauka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce وذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم إلى بعض ساشي سينا وساشي wahayi wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihim shaydanu suna yi wa wato majibintan su wahayi wato suna kawo musu sakonni iri iri dan alwahyu shine sakon da ake kawo mutum a boye cikin sauri shine alwahyu haka suna kawo musu sakonni a boye daban-daban kamar da cewa ikhwanuhum yamudduna fil ghayyi thumma la yusiru suna taimaka musu wajen batarwa kuma ba sa ƙasa a gwiwa ba sa ƙasa a gwiwa to shi ne zai gaya masa cewa kakka bari a maka wanka ka ba da wasiyar cewa kar a yi maka wanka kai za ka dawo kai wa kanka da kanka wanka واعتقد يتي قد قالها لهذا الميت انك تجيء بعد الموت واعتقد ذلك حقا shi kuma yadda cewa abin nan da ya gaya masa gaskiya ya gaya masa فإنه كان في حياته يقول له أمورا domin ya kasance lokacin da yake da rai yana zuwa yana faɗa masa abubuwa iri-iri ya riga ya ƙulla alaƙa da shi mai ƙarfi don haka yana kawo masa labarai da tsegungumi daban-daban yana yarda da su wa gharadu shaytani an yudilla ashabahu to in kace menene manufar shaytanin aljanna da zai yi wannan shi da yaga ya batar da mabiyan shi wannan mutum kaga haka tana faruwa za su ƙara yarda da cewa eh lalle wani babban wali ne lalle yadda yake gaya musu babban wali ne to daga nan dukkan maganganun da ya gaya musu a lokacin da yake da rai ba wanda ya sai sauke su da kansu wanda kuma su kuma waɗannan maganganu da wasu ibadoji da wasu abubuwa da zai dora su akai shi wannan shedani shi zo dora shi akai saboda haka kaga shi shedan ya samu mabiya masu yawa ta hanyar wannan mutum to bukatarsa shine ya ƙara rike mabiyansa ko bayan mutuwarsu ko bayan mutuwarsa mabiyansa ci gaba da girmama shi suna ambaton wannan a cikin karamominsa kuma kaga sauke su daga kan aqidarsa zai wahala saboda sun ga wani abin mamaki da ba su taba gani ba shehunsu ya mutu kuma ya dawo ya yi wa kansa wanka da kansa kaza ta gasa kanta da kanta wa amma biladul mushriki na kalhind mala ce amma kasar mushrikai arna kamar kasar indiya fa hada kathiran ma yarawna al mayyit ba'da mautihi jaa yace to a can su saboda tsafi da yayi karfi a indiya ai kun sani wannan indiya mutane ne matsafa tun jimawa saboda ka tsafi yayi yawa a cikin su shine ke misali da su ce to amma can irin a kasar indiya irin wannan yana faruwa da yawa da sautari sukan ga mamaci ba da mautihi bayan ya mutu ja'a wa fataha hanutahu sai su ga ya dawo ya bude shagonsa a kasuwa ya bude kantinsa wa radda wada'i'a ya mayar da kayan ajiya da aka bashi bayan ya riga fa ya mutu wa qada diyunan ya biya wasu basu sukan da ake bin sa wa dakhala ila manzilihi a ga ya ja shiga gidansa sun ba zahaba ga ya fito ya tafiye sa to ce duk wannan su suna gani kuma ba aikin kowa ba da aikin shaidanu ne aikin aljaninsu ne sai su fito a kamanninsu suka fito a kamanninsu su je su yi waɗannan abubuwa to wannan duka suna yi don tsara wasa da hankalin wanda suka yi imani da su suka yadda da su su ƙara ɓatar da su su dilmiyar da su cikin ɓata cikin halaka wahum la yashukkuna annahu ash-shakhs nafsuhu mutane da suke gani ba sa shakkar cewa eh mutumin nan shine saboda irin yadda za su ganshi da kamanninsa da shigarsa babu bambanci haka sai su ce lalle shine an ganshi ya dawo yayi kaza yayi kaza yayi kaza wa inna ma huwa shaytanun tasawwara fi surati alhalin shaydan ne ya rikide ya rikida a kamanninsa yazo yayi abin da yayi ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره cikin wurin waɗannan akwai da zai zo ana jana'izar babansa ana jana'izar babansa ko ana jana'izar wani wal mayitu ala siririhi ga shi baban nasa a cikin makara a kwance wa huwa yarahu akhidan yamshi ma'a an-nasi bi yadihi amma sai ya gan shi gashi yana rike da hannun ɗansa kuma suna tafiya a cikin mutane gagawarsa amma gashi ne ya riko hannun ɗansa ko uba ya riko hannun ya riko hannun ubansa tare da cewa kuma gagawar tashi ana tafi da ita ko ana ɗauke da ita shi ma gashi da shi ake raka gawarsa zuwa makabarta ya rasu da shi aka yi wa kansa jana'iza aka raka kansa da kansa har makabarta aka binne shi aka tafi shi ma ya bace to ba wani bane shedanin sa ne shedanin sa ne wato duk ibnu taymiya yana wannan bayanin dan ya ya wayarwa da mutane kai kada wannan surkullan ya rude su su je su bi aljanu su bauta aljanu ba sani ba kuma da wannan da yawa ake halakar da mutane waɗanda suke ta'amuli da aljanun duk da wannan suke amfani saboda haka su zo a nuna musu mutane a cikin ruwa a cikin kwano a cikin menene sai su ɗauka cewa eh lalle waɗannan mutane suna da alaƙa da Allah sosai shi yasa Allah ya ba su wannan power din da bai ba kowa irin ta ba alhalin ba ba da Allah suke da alaƙa ba da shaidanu suke da alaƙa shaidanin aljanu duk su suke taimaka musu kan wannan abubuwa yawwa wa qad ila shaykhan ba'da abihi bayan an sa shi shehi bayan babansa fala yashukku ibnuhu anna abahu nafs anna abahu nafsuhu huwa kana al-mashi ma'ahu alladhi ra'ahu huwa duna ghairihi yayin da yazo a jana'izar sa ya ganshi yana tafiya ya rike hannunsa to shi dan ba zai taba shakkar cewa ubansa ya gani ba tare da cewa a lokacin ba mai ganin shi uban sai shi ɗan mutanen da ke gurin ba lallai su gan shi ba amma shi da yake ya yarda da shi sai bayyana a matsayin shi ne ubansa sai ya riƙe hannunsa gagawar uban ana ɗauke da ita a makara shi kuma gashi tare da jama'a ya riƙe hannun ɗansa ɗan yana ganin sauran mutane ko ba sa gani sauraka daga nan sai ƙara jin gaskiyar walittakar ubansa kuma daga nan sai tafiya ta ƙara nisa malam ya ce wa inna ma kana shaytanan ma wannan shaytani ne na aljani wa yakunu mithlu hadha ash-shaytan kasamma nafsuhu khalidan wa ghayra khalidin sukan ma bawa kansu suna su irin wannan shaytanin ko ya sawa kansa suna khalid ko wani suna ba wannan ba ya sawa kansa suna kira shi kansa khalid ko ya kira wani suna daban wa qala lahum innahu min rijalil ghaibi yace shi yana daga cikin mazajen gaibi wato mazajen ɓoye sautin ce rijalul gaibi mazajen ɓoye wato mazaje ne na Allah waliyai ne amma a ɓoye suke wahum ya tafiduna annahu min al-insi salihina wa yusammunahu khalidin al-ghaibi su kuma mutane waɗanda suke marasa ilimi ko waɗanda Allah ya nufatar da su sai su rika ɗauka cewa wannan shaidanin ba shaidanin aljani bane mutum ne wani waliyi ne daga cikin waliyan Allah salihai Allah ya ba shi irin wannan iko ya kasance kuma shi baya ba ma ya mutuwa haka yana nan koyaushe wani sanda aka buƙaci agajinsa taimakonsa yana zuwa ya kawo agaji to daga wannan ne suke na sai a yi ta jefa mutane cikin shirka da yi wa Allah kishiya wa yusammunahu khalidan al-ghaibi ce da shi khalid amma wanda yake na boye wa yansibuna shaykha ilaihi shi kuma shehin da yake da wannan suke da alaka da wannan shi kuma sai a dinga danganta shi da wannan Khalid din ce Muhammadul Khalidi misali a ce shehin shehin sunan shi Muhammad sai a ce to Muhammadu ne na Khalidu Khalid din shine wancan shedanin da ya shedanin aljanin da ya sa wa kansa suna Khalid sai to Khalid din ya zama na shi wannan shehin wa nahu zalika da irin wannan sunkullan to irin wannan bayanan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake shine fasa kwai fasa kwai saboda me ya fallasa komai cewa ga abin yadda yake faruwa saboda kai wasu karamomi da za a zo ana da'awar su na na ƙarya ba komai bane aiki ne na shedan wannan maganar ya irin ta cikin al-furqan bainal awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan in ka koma karatun baya can mun yi wannan zancen yadda ya kata anan ya kata a can har ma magana indiya da sauransu duk ya kawo yake nuna maka ibn taymiya ya ta irin wannan bayanan saboda a lokacinsa matsafa da bokaye sun yi sun yi sun ci karansu ba babbaka sosai a yankin sham kuma suna yin abubuwan da suke da sunan karama karama ta waliyai don haka suke batar da mutane su dora su akan barna da shirka da kiran wasu ba Allah ba da neman taimakon wani ba Allah ba da nuna wa mutane sun san gaibu za su gaya maka sa'arka za su gaya maka rashin sa'arka da haka mutane sun ta'allaka da su sun mayar da tunaninsu a kansu da haka suna ga samunsu da rashinsu da nasararsu da rashin nasararsu rayuwarsu duka tana hannun waɗannan mutanen so kuma suna ta sarrafa mutane da suke so to shi ne shekul islam ibn taimiyya yake fasa abin yake bayyana shi ya baje shi a faifai kowa ya gane ta inda sulkullen ya samu asali tushen sirkullan shine mu'amala da aljanu mu'amala da aljanu yayin da aka yadda a bauta musu to su kuma za su yadda su yi wa mutum hidima daman haka rayuwar da su take abin da ne cuɗanni ne in cuɗe ka ka cuɗe shi ya cuɗe ka haka haka ake ake rayuwa to sai malai yace fa innal jinna ma'muruna wa manhiyuna kal insi sani su ma fa aljanu an umarce su kuma an hana su wato akwai doka a kansu akwai doka ta yi kaza bar kaza kamar sauran mutane Allah ya kallafa musu su ma shari'a yadda aka kallafa mana shari'a haka aka kallafa musu shari'a aka umarce su da abin da aka umarce mu da shi babu bambanci wa qad ba'atha Allahu ar-rusula min al-insi ilayhim wa ila al-insi Allah ya aiko manzanni mutane zuwa gare su kamar yadda suke zuwa ga mutane wato mutanen da Allah yake aikowa yakan aiko su zuwa ga mutane da aljanu a tarihi mun san yadda annabi Suleiman alaihi salam ya zanto Allah ya hore masa aljanu duk a ƙarƙashin sa suke aiki da komai da komai shi manzo ne zuwa ga mutane kuma har da aljanu har da aljanu haka nan shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa ga mutane da aljanu duka su ne as-saqalaini Allah yake cewa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban su ne mutane da aljanu haka yadda aka umarce ka da abubuwa aka hana ka wasu abubuwa su ma haka aka umarce su aka hana su yadda idan mutum ya yi kyakkyawan aiki yana kyakkyawan sakamako in yi mummuna yana da mummunan sakamako haka shi ma aljani ya kyakkyawan aiki yana kyakkyawan sakamako in yayi mummuna yana da mummunan sakamako saboda su ba mukallafu ne kal insi tamaman babu bambanci wa qad ba'atha Allahu ar-rusula min al-insi ilayhim wa ila al-insi wa amara al-jami'a bi ta'ati ar-rusuli kuma ya umarci duka da mutane da aljanu duka cewa su bi manzanni su yi wa manzanni da'a su bi abin da suka sa su su aikata su bar abin da suka hana su كما قال تعالى كبر إن الله كتوى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين على هلا الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس يا كو جمار متانيد الجنوب يا كو جمار متانيد الجنوب alam ya'tikum rusulun minkum ashe wasu manzanni daga cikin ku basu zo muku ba yaqussuna alaikum ayati suna karantar da ku ayoyi na wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna kuma gargadin ku game da wannan ranar haduwar mu da ku suna muku gargadin ranar haduwar mu da ku basu zo muku ba tabbas sun zo kamar yadda suka zo wa mutane haka suka zo wa aljanu قالوا شهدنا على أنفسنا ده متاني ده الجنو دكا ذا سوشي الله من بعد شيدا أكن أكن كبو من بعد شيدا أكن كبو cewa eh manzanni sun zo sun karanta mana ayoyi sun kuma gargade mu ranar lahira wa gharratuhum alhayatud dunya Allah ce rayuwar duniya ta rude su wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kuma suka yi ba da shaida akan kansu suka bayar da shaida akan kansu cewa su kafire ne to kaga wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya aiko aljanu mutane manzanni daga cikin mutane kamar yadda ya aiko mutane manzanni daga cikin su to wannan ayar ta zo ne a cikin suratul an'am bayan fadar Allah subhanahu wataala wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinni wal ins ya ma'sharal jinni kad istakthartum min al ins قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ما ليش ونن آية تازو باين ونن عند الله سبحانه وتعالى يتي ويوم يحشرهم جميعا ranar da Allah zai tashi zai tattara su gaba daya yahshuruhum ad-damir fi yahshuruhum shine Allah yaudu ila Allah yahshuruhum ay yahshuruhum akwai qira'a wa yawma nahshuruhum yake cewa ranar da zamu tattara su ya ma'sharal jinni a kirawo su waye zai kirawo su shine dai wanda zai tattara su shine Allah shine kuma zai kirawo su ya kirawo su su ji miryarsa ce ya ma'sharal jinni ya ya dandazan aljanu ya jama'ar aljanu qad istakthartum min al-insi kun tara mabiya da yawa daga cikin mutane ko kun batar da mutane da yawa alace ya ku tattazan aljanu kun batar da mutane da yawa wa qala awliya'uhum min al-insi sai majibantan al'amuran su cikin mutane wato abokan su waɗanda suka rayu tare da su a nan duniya suka taimaka wa juna sai su ce rabbana ya ubangiji ya ubangijinmu istamta ba'duna bi ba'd mun jiyar da junanmu daɗi ne mun jiyar junanmu daɗi wato kowa ya jiyar da ɗan'uwansa daɗi sun jiyar da mu daɗi mun jiyar da su daɗi saboda haka mun jiyar da junanmu daɗi wa balaghna ajalana allazi ajjalta lana ko mun cimma wa'adin da ka yanka yanke mana wa'adin da ka yanke mana na rayuwa mun gama cin masa yau gashi a- muna muna gaban ka mun gama rayuwa mu mun mutu kuma duniya ta kare alkiyama ta tsaya yau ga mu a gaban ka qala qala an-naru maswaakum ce ai wuta ce matattaran khalidina fiha kuma masu dawama ne a cikin ta illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim sai abinda Allah ya ga dama kuma to anan ubangiji subhanahu wataala ya ƙara tabbatar mana cewa su ma aljanu sai Allah ya tsiye su ya tambaye su game da abin da suka aikata na na barnar da suka yi kuma daga cikin manyan ayyukan da suka yi na barna akwai batar da mutane batar da mutane da halakar da su kuma Allah subhanahu wataala ya nuna cewa ma mutanen da za su halakar da yawa da yawa wanda Allah ya ce aktharuhum bihim mu'minun yawancin su da aljanu suka yi imani sauraka sa su yi wanda za su yarda da da da da da- da sha'anin aljanu suna da yawa kuma su suke bautawa to shine anan ubangiji subhanahu wataala yake tambayar su cewa yake tabbatar musu cewa qad istakthartum min al-ins kun batar da mutane da yawa ko kun samu mutane da yawa mabiya wato kun samu mabiya da yawa daga cikin ku wanda suke muku da'a suke muku biyayya ba nan sai ya zanto ɗan uwan cin mushensu a nan duniya da tare ake haɗuwa a cin mushen su ne da bokaye da matsafa da duk waɗanda suka yadda da surkulle na aljanu su ne auliya uhum ɗin duk suna gaban Allah sai su ce rabbana ya ubangijinmu istamta ba'duna bi ba'd mun jiyar da junanmu daɗi wato sun mana mun musu abin da suka ji daɗi su ma sai suka saka mana da abin da muka ji daɗi sauraka aljani haka kawai ya zo ya ba da kanshi kawai ta maka hidima kai ba annabi Sulaimanu ba kawai ka ce wai wani aljani ne mutumin kirki wai yake baka magunguna yake gaya maka yake maka waye waye waye duk ƙarya ce in kuwa ba ƙarya ba ce to istamta a ba'aduna bi ba'adin ake kai ma akwai wani abu da yake so a wurinka kana masa amma tun daga kan annabi suleiman babu maganar wani aljani ya zo ya tama wata kai maka hidima in akwai wanda zai sakhara aljanu shine annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar da muka sha faɗa babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama mutane yake sawa su yi masa aikin duk da yake so in ake zai yi mutane suke yake aika su hau doki su yi kwanaki a hanya kafin su je su je su juyo su dawo in yaƙi ne mutane yake iba a tafi a yaƙi da taɓa ebo aljanu ba dai mala'iku Allah ya ga dama ya saukar masa da mala'iku kamar yadda ya a badar da Uhud amma haka kawai aljanu kawai su zo su ta maka hidima kana yi mutane ƙarya kai akwai wani ruhani waye waye waye in ka ga haka in gaskiyar ne ba ƙarya kake yi na ruhanin ba to bauta masa kake dan daman shi abin da zai bukata a wajenka shine abin da ya kaucewa hanyar Allah ba zai yadda da wani abu daga za ka yi masa ba na hidima sai wanda ya saba wa Allah ya hana ka tsarki ya hana ka sallah ya sa ka ka rika yin wasu abubuwa kamar mahaukaci eh in kana jin abin da bokaye suke sa mutane ai duk daga shedanin ne su suke sa su su ce su ku yi kaza ku yi kaza to sai kaga cewa abu ya kai gaya ga muni amma mutum yana yi saboda ya biyayya ga wannan shedanin da ya nemi a yi masa haka in ana son bukata ta biya ana son bukata ta biya to saboda haka shine anan suke cewa istamta ba'duna bi ba'd mun jiyar da junan mu dadi mun jiyar da junan mu daɗi wato mun jiyar da junan sun jiyar da mu daɗi ma muka jiyar da su daɗi to yanzu gashi mun cimma ajalinmu mun cimma lokacinmu ga mu a gaban ubangiji subhanahu wataala sai abinda kuma Allah ya mana hukunci ce to ku tafi wuta ce makoma kuma an shiga har abada kenan saboda mai saboda mai saboda abinda aka yi kafirci ne abinda aka yi na- na- na- na- na bokanci na tsafi da da- da- da ta'amuli da aljanu kafirci aka yi saboda aka an shiga an shiga kenan qala ghayru wahidin min as-salaf malami malamai da dama cikin magabata Abdullahi dan Abbas Qatada Mujahid Al-Hasan Al-Basri kamar da tabari ya rawaito duka waɗannan malamai sun yi fassara ga wannan ayat cewa قد استكثرتم من الإنس أي كثير من أغويتم من الإنس وأضللتموهم كن بتد متاني ديوا كن هلك الدس wato kun halakar da mutane da yawa kun batar da su Allah subhanahu wataala yake tabbatar da abin da yake shine shine ya faru a nan duniya ta hanyar mu'amala da aljanna ta hanyar mu'amala da bokaye mutanen da suke tafiya wajen bokaye da tsubbu da abin nan masu ta'amuli da aljanu suna da dewa suna da dewa a ga mutum musulmi ne amma ya yi imani da da boka ya yi imani dan duba ya yi imani da matsafi to su ne Allah yake magana akwai su a cikin rukunai rukunai rukunai na mutane da yawa akwai su a cikin rukunan masu mulki musamman harkar siyasa yanzu ta ga harkar siyasa nan da take kada ganga to yanzu su ma lokacin kakarsu ne lokacin kakarsu ne saboda haka za su za su yi kuɗi na fitar hankali sai ta kai musu kuɗi suna halakarwa sun ya kai ya sayi ya sayi halaka da kuɗinsa saboda saboda neman duniya da kuma duk abin da kaga ka samu to da can Allah ya rubuta ka samu wannan sabon ba shi yasa ka samu ba Allah ya riga ya rubuta zaka samu inda ba zaka samu ba duk abin da zaka yi ba ka samu ba ai akwai waɗanda suna yin fiye da naka kuma ba sa samu haka wannan ba shi ya baka ba illa iyaka dai wannan halaka ce Allah subhanahu wataala ya kaddara za ta auka maka gashi ta auka maka sunan neman duniya haka nan a cikin ɗan kasuwa kawai wanda yake ganin samun sa da rashin sa a dalilin waɗannan 'yan duba 'yan tsubbu su ne suke sanadiyar ya samu ko ya rasa da haka kullum cikin tuntuɓas yake kullum cikin sakar musu kuɗi yake akwai 'yan kwangila wanda duk abin da za a ba shi na kwangila sai ya saka musu wani abu kuma mai tsoka saboda yana ganin a dalilin su ne ya samu a dalilin su ne ya yi nasara a kan wasu saboda haka yadda za a yi za a fitar da bajet na komai haka su ma za a fitar da musu da nasu kudin a cikin bajet to haka nan a cikin mata da yawa waɗanda suke halaka wajen neman ya za su mallake majajensu ya za su yi nasara a kan kishiyoyinsu waye waye waye da sauransu su ma ta nan ya kwasa da yawa sana cikin a cikin malamai waɗanda suke son su ga sun batar da mabiyansu su ma sai su kulla alaka da aljanin saboda haka su rika nuna musu wasu abubuwa na ban mamaki irin wanda da ibnu taymiyyah zai ke magana a kansa saboda haka sai kaga cewa ba wani rukuni daga cikin rukunin al'umma face aljanin sun shiga sun yi zabari sun kwaso kuma da yawa daga ciki shi yasa Allah ce qadistakthartum min al-ins kun batar da mutane da yawa kun batar da su da dama قال البغوي أبو القاسم البغوي أتكين تفسير سا معالم التنزيل yake cewa qala ba'dhum wasu daga cikin magabata ko cikin cikin malamai sun ce istimta'ul insi bil jinni ma kanu yulquna lahum min al arajif was sihr wal kahana ce dadin da aljani da mutane suka samu daga aljanu wato abinda aljanu suka yi na jiyar da wasu mutane daɗi shine irin abinda suke jefo musu na ƙarerai irin maganganun ƙarerai da suke kwaza musu a kunnuwansu wasihiri da hanyoyin tsafi wal kihanati da bokanci wanda shine daɗin da su aljanun suka jiyar da waɗannan sun dinga zuwa musu da wasu maganganu kamar yadda annabi ya faɗa in sun sato magana ɗaya ta gaskiya sai su sha kuɗa ta su gauraya ta da ƙarya casa'in da tara sai su ba da ɗari kaso ɗaya ne gaskiyar casa'in da tara duk ƙarya ce to in ɗayan nan ta tabbata sai a gaskata su a cikin casa'in da tara ɗin gaba ɗaya ce gashi sun faɗi abu kaza ya faru sauran ma ku jira ku gani zai faru sai ta yadda da abin da kuma suke faɗa daga nan to wannan shine arajif shaci faɗi da ƙarerai da suke jefa ma waɗannan bokayen suna gaggaya musu abubuwan da ba gaskiya ba da kuma hanyoyin tsafi da suke ɗora su a kai da za a cutar da wani da za a canza ma wani rayuwarsa a haɗa wani da wani faɗa haɗa wani da wani gaba a cire ma wani tunani da hankali a haukatar da wani da harkar kihana bokanci rika gaya maka wasu abubuwa da za su faru da kai wanda ba su faru ba ko wasu abubuwa da baka sani ba rika cewa akwai kaza kaza kaza kaza a hada ka da mutane ta hanyar tsafi ta hanyar bokanci ana baka labarin wani abin da bai faru ba a ce maka kaza da kaza da kaza zai faru da kai ce kaza da kaza da kaza zai zai zama sa'ar ka kaza da kaza zai zama rashin sa'ar ka wannan duk aiki ne na kahin to duk wannan taimako ne da wasu mutane suke samu suna jin daɗi daga aljanu wasu taimako wani taimako ne da suke samu daga aljanu suna jin daɗi wa tazinuhum lahum umur allati yahuna sannan su kawata musu abubuwan da suke so cikin abin da suke yi wa mutanen su shine idan suka kula mutanen su suna son wani abu to sai su yi duk yadda za su yi su kawata musu abu abun ko bai da kyau sai su mai da shi mai kyau a idansu a yi ta wa'azi a yi ta gaya musu munin abin amma ba sa gani kai kake ganin munin kai da ka san gaskiya da Allah subhanahu wata'ala bai rufe ma ido ba shaidanu ba su yi nasara akan zuciyarka ba amma su abin ganin suke kyakkyawa shi ne zuyi na lahum su amali an kawata musu munanan ayyukansu to wannan shine bawa ya kai karshe a lalacewa abu mara kyau ya rika ganin sa mai kyau to kuma duk aikin shedanin ne saboda me in aka kawata musu abin da suke yi to wa'azi mai wa'azi ba zai amfani ba duk abin da zaka zo ka faɗa sai su ganin ka wani sakarewawa da baka san kan garin ba shi ya gama lissafi kuma ya gane abin da da yake mai amfani ne to cikin irin hidimar da suke wa mabiyansu su kawata musu munanan ayyuka wa yashuru sabiluha wa yashuru sabiluha alaihim zantar hanyar da za su samu abin ta yi sauƙi ya akwai wasu abubuwa da suke ganin za su hana su samun abin sai su samu sauƙin wannan wannan samun saboda haka sai su kawo musu hanyoyin da za su samu abin cikin sauƙi to duk wanda yana daga cikin daɗin da aljanu suka jiyar da ɗan uwansu mutane واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي سوكوا mutane. ta inda wato wato ta inda suke dadada wa aljanin ta inda suke dadada aljanin shine ta hanyar yi musu da'a cikin abin da suke kawata musu na bata da kuma saban Allah su kuma anan ne aljanin suke samun bukatar su bukatar su shine su ga sun batar da su sun lalata musu rayuwa sun jefa su cikin fushin Allah sun sa su sun saba sun saba wa addinin Allah to shi kuma anan dadin dadin su yake to kaga rayuwar duk wani boka ko wani mai tuciya da aljani rayuwarsu da shi da aljani haka haka take haka Allah ya suranta ta rayuwa ce ta su bauta musu da ta hanyar biyayya su kuma su taimaka musu su cimma abin da suke so wasu taimaka musu su ba su kuɗi kuɗin sata ko su taimaka musu su su kashe wani abokin faɗansu abokin gabarsu ko su haukatar da shi ko su tsiyata shi ko wani abu irin wannan su kuma bukatar su kenan a wajensu qala muhammad ibn ka'ab muhammad ibn ka'ab al-qurazi daga cikin malaman madina masanin tafsiri yana da ruwaya daga anas dan malik da abdullahi dan abbas tabi'i ne daga asalin kakanninsa banu quraiza san banu quraiza waɗanda annabi ya kora to su ne kakanninsa amma shi musulmi ne babban malami kuma yake cewa huwa ta'atu ba'dihim li ba'd wa muwafaqatu ba'dihim ba'dan jin dadin juna da suka yi shine biyayyar da suke wa juna waɗannan suna musu biyayya aljanu suna musu biyayya ta hanyar biya musu bukatunsu su kuma suna musu biyayya su ma ta hanyar biya musu bukatunsu wa muwafaqatu ba'dihim ba'dan kowanne yana kokarin ya ga yayi muwafaqa ya samu dacewa da dan uwansa a abinda wanda yake so shi ma shi yake so abinda aljani yake so shi mutumin yake so abinda mutum yake so shi aljani yake so to wannan muwafaqar da suka samu a junansu ita ce jin dadin da suka yi wa junansu wa zakara ibn abi hatim an al-hasan al-basri al-hasan al-basri shi ma tabi'i ne cikin tabi'ai yake cewa ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس ba wani abu bane jin daɗin sashin su da sashi face aljanu sun yi umarni mutane kuma sun bi sun ba da umarni kaza za ku je ku samu ku samu wajen dan akuya a yanka shi ta ƙeya a yi kaza a yi kaza su kuma sun bi sun musu biyayya وأن محمد بن كعب قال هو الصحابة في الدنيا الصحابة أي الصحبة ونجن دائن شيني قل أبو تاد سكي الدنيا قل أبو تاد سكي الدنيا سو شيئانا متانا سو شيئانا الجنو سنجدان إيشو أسنسام أبو كي أشكين دنيا المتاني وأن سكي هرقل تاري su ma mutane su ji daɗi sun samu aljanu a duniyar aljanu suna harƙalla tare to na kulla har kalla din ita ce jin daɗin da suka yi wa juna duk in muka dubi maganganun suna koma kan abu ɗaya maganganu ne da malamai suka yi da salo daban-daban amma ma'anar duk guda ɗaya ce shine kowannensu ya mori wani abu daga ɗan uwansa kuma ta hanyar da bata dace ba ba ta hanyar da shari'a ta yadda da ita ba ta hanyar da bata dace ba kamar yadda aka sani a cikin aljanu akwai na kirki wanda min as-salihun wa min duna zalika wanda wanda min al-muslimun wa min al-qasitun akwai musulmi akwai karkatattu akwai salihai akwai da ba salihai ba yadda mutane suke dinnan daban-daban daban-daban akwai na kirki akwai na banza akwai mumini akwai kafiri akwai fajiri akwai mai biyayya akwai mara biyayya akwai dan daba akwai dan iska akwai dan jagariya akwai su ma duka akwai a cikin su sauraka duk wani nau'i da ka sani a cikin mutane to akwai irinsa a cikin aljanu akwai irinsa a cikin aljanu to kuma kun san kowanne jinsi yakan karkata zuwa ga jinsin sani sauraka in salihi ne yana cikin salihan mutane yana cikin salihan bayi irin karatuka da ake a majalis duk sukan halarta sukan halarta yanzu irin wannan karatun duk akwai su suna nan za su zo su saurara yadda za ka saurara su ma kuma za su koma garin su ci gaba da wa'azi yadda kake fafutuka a nan haka su ma can suke fafutuka sarafna ilaika nafaran min aljin yastami'una alquran فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين saboda su ma su koma gida su je su su yi wa'azi su karantar su ma ai ta artabu da su akwai dan izala a cikin su akwai bare da gaske akwai dan tijjaniya akwai dan qadiriyya akwai dan shi'a akwai dan akwai so irin yadda ake artabu ana haka ake artabu a can da wani wani ce to ya ba za su yan ɗariƙar su kasu zo su ta a su ma ai ba akwai an halin sunna su ba can ba ba za a taɓu ba to saboda haka wannan shine jin daɗin da suke yi wa junansu kuma suke taimakon junansu eh a istisna'i baya nuna za su fito eh istisna'i baya nuna cewa ba za su ba ba akwai ranar da za su fito kamar yana ce ba da matis samawati wal ardu illa ma sha Allah kuma aka ce gaba ta'an ghayra majzuz kaga illa ma sha rabbuka bai hana cewa a ce kuma ghayru majzuz ba zai katse ba وقال ابن السائب محمد بن السائب ابن بشر الكلبي yake cewa istimta'ul jinn bil jinn isti'azatuhum bihim jin dadin da aljani yake yi daga dan uwansa daga da mutum yake yi al-insu bil jinn da yake samu daga daga mutane da mutane daga aljanu isti'azatuhum bihim shine neman tsari da mutanen suke yi da aljanu maimakon ya nemi tsari da Allah sai ya nemi tsari da aljanu wastimta'ul jinn bil insi an qalu qassidna al insa ma al jinn sai kamar da da larabawa suke idan ɗayan su ya tafiya a sahara ya zo zai yi zai yi masauki ya zo zai yada zango zo gindin itaciya sai ya ce a uzu bi sayyidi hadhal wadi min sufaha'i sayyidi hadhal wadi shine aljannin da yake wannan wannan wannan kwazazzaba yana neman ya tsare shi daga daga mugayen da suke wawayen cikin su maimakon ya nemi isti'aza da Allah a'udhu billahi sai ce bi sayyidi hadhal wadi min aljin to wannan sai ya karasa sun aljanu suka ji cewa a ashe haka suka yi karfi suka yi fawa wato ma da mutane da aljanu da suna karkashin su to wannan sai ta kara musu girman kai da jiji da kai da nuna isa shine kalu sai suka ce qad sidna al insa ma al jinni mun shugabanci yanzu mun zama shugabanni ne na mutane da aljanu duka hatta azubina har suna neman tsari da mu fayazdaduna sharafan fi qaumihim to shi wannan sayyid din da yake ake neman tsari da shi wannan shugaba din sai ƙara samun ɗaukaka a cikin mutanensa wa idza man fi nufusin su ƙara jin girman sa ce ashe ba ba mu kaɗai aljanu ba har mutane kai kanka kai ne shugaban su kuma suna tsoronka suna shayinka وهذا كقوله كما رفض الله وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يد الأمر يكي كما للي يد الأمر يكي wasu mutane ne daga cikin wasu mazaje ne daga cikin mutane suka kasance suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu fazaduhum rahaqa sai suka kara musu girman kai sai suka kara jin cewa ashe ashe su su wasu ne su sun isa irin abin nan da yanzu wasu da yawa daga cikin masu harkar harkar magungunan gargajiya da yake shi ma aljanin sun shiga harkar sosai suna lalata ta ba ce babu maganin gargajiya ba akwai maganin gargajiya kowace al'umma akwai abin da ake cewa alternative medicine akwai shi a kowace al'umma amma yadda yanzu aka shiga abin aljanun kuma suka shigo ciki sai ya zanto duk wani abu ma sai a danganta shi da aljanu duk wata matsala sai a danganta ta da aljanu idan mutum mai ciwon kai ce in ka ji ciwon kai ya dame ka aljani ne matar da ta rasa miji a ce yarinyar ta rasa miji a ce aljani ne dan kasuwa da yake dan samun matsala a kasuwancinsa a ce aljani ne saboda duk wani abu sai a danganta shi da aljani wanda wani shi shi ne aljanin kansa wata ta ta zama ta fitsararriya mara tarbiya ba wanda zai ci zai zo ce na santa saboda kaga ita ce aljanin kanta ba wani aljani da abin to saboda haka wannan dangana musu kowane irin matsala a ce su ne su ne su ne wannan zai kara musu ji da isa cewa ashe sun yi karfi haka idan to rayuwar ga mutane duk sun mamaye ta shine fazaduhum rahaka to anan ibnu taymiya alaihi rahmatullah da ya yi to mana maganganun malamai game da istimta'u ba'dihim bi ba'd da Allah ce suna jin dadin wato junan su suna dadada wa junan su to shi kuma zai zo ya ƙara bayani ta bangaren sa akan wannan gaba insha Allah a karatu mai zuwa nan ne matashin mu bi iznillah abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada أن مكة فسكري ألا يفي منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته